الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar kullum muna farawa da mika godiya ga allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin amincewansa ya muna arzikin ganin wannan safiya kuma ya ba mu ikon fitowa muka sallaci wannan sallah na asubahi muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana wannan ibada da muka gabatar da ma sauran ibadodi da muke gabatarwa kurakurai da muke samu a ciki dama yan adam muke kasassu masu kurakuran allah ka yafe mana kamar yadda aka sani kuma aka saba a duk safiyan asabar da lahadi bayan sallan asubahi muna karatu a cikin littafin risala na ibn abi zaid alkirawani wanda a jiya mun ɗauko karatu muna yi lokaci mana halinsa muka takaita yau insha Allahu za mu ɗaura daga inda muka tsaya idan mai bin karatun bai manta ba a jiya mun yi karatu ne a cikin babi da ke magana dangane da addu'a da ake wa yaro karami idan ya rasu da kuma yin sallah gare shi da kuma yi masa wanka malai ce idan karamin yaro ya rasu wanda bai balaga ba ana masa wanka kuma ana yi masa sallah idan ma an zo yin sallah din ga tsarin yadda za a yi masa sallah malai ce na farko za a ambaci kalmomi da suke yabawa da jinjinawa ga allah maɗaukakin sarki sannan a biyo da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a biyo da wannan addu'a ana cewa ya Allah wannan bawanka ne dan bawanka ne dan boyarka ne kai ka halicce shi kai ke azurta shi kai ka kashe shi kuma kai ke raya shi ya Allah ka sanya ya zamo ga abin nan ya zamo magabaci ga iyayensa ko kuma ya zamo ajiya gare su ko kuma ya zamo mai masauki gare su sannan ya zamo lada gare su sannan ka nawaye ma'aunayensu da shi sannan ka girmama ladansu da shi kada ka haramta muna da su iyayen ladan wannan rashi din kada ka fitine mu bayan rasuwansa da masu iyayensa sannan ka ce allah maɗaukakin sarki ka riskar da shi da salihan bayi muminai a cikin renon annabi ibrahim ka musanya masa gida mafi alkhairi daga gidansa ka musanya masa iyali mafi alkhairi daga iyalinsa ka ba shi lafiya daga fitinan kabari da ma azaban jahannama kana faɗin haka a gurbin kowace kabbara sai ka faɗa bayan kabbara ta hudu ya Allah ka gafarta wa magabatanmu da wanda za su biyo bayanmu da wanda suka riga mu da imani ya Allah duk wanda ka raya shi a cikinmu to ka raya shi akan imani duk wanda za ka karɓe shi a cikinmu to ka karɓe shi akan musulunci ka gafarta mu musulmai maza da musulmai mata da muminai maza da muminai mata rayu daga cikinsu da ma matattu daga nan sai ka sallame malam ya ce ba a yin sallah ga wanda ya faɗo bai yi kuka ba wato a haifi jariri ya hito shiru kila ko da aka haifo shi bai da rai da wannan ba sai a yi masa sallah ba sannan baya gado kuma ba a gadonsa malam ya ce an karhanta abin ne bari a cikin gida idan aka yi bari wasu kan ɗan tona a gida ne su rufe Allah ya ce babu laifi mata su yi ma yaro karami namiji dan irin shekara shida zuwa bakwai wanka idan ya mutu haka babu laifi maza su ma su yi ma yarinya yar karama yar shekara shida zuwa bakwai wanka idan ta mutu malam ya ce amma da sharaɗi idan bata balaga ba bata kai iya lokacin da ake sha'awanta ba malam ya ce amma dai zancen farko shi ya fi soyuwa gare mu wannan shine karatu da muka tuke a jiya sai kuma inda za mu tashi a yau Uh, babi kuma da ke da alaka da yanayi da kuma muke dab da shiga wato babu siyam babun fi siyam wannan babi zai muna magana akan abin da ya shafi azumi yau ina jin muna uku ne ga watan sha'aban hijiran ma'aikin wannan musulunci daga makka zuwa madina uku ga watan sha'aban kenan nan da azumi saura kwana 26 zuwa da bakwai muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya muna arzikin ganin wayannan ragowar kwanukan kuma ya kai mu a watan ramadan ya tabbata a hadisi annabi sa sallama ya kance idan an shiga watan rajab allahumma barik fi shaharina rajabin wa sha'ban wa balliguna ramadan allah ka sanya mana albarka a cikin watan mu na rajab da ma sha'ban sanan ka kai mu ramadan domin ramadan wata ce mai girman daraja mai falala wanda magabata idan ta tunkaro shiri ake masa sosai a kimtsa a shirya to amma sai zan yanzu mafi yawa daga cikinmu ko kaɗan daga ciki kaga kaman tsoron watan ake yi ana allah allah ka ta zo wai ta yi saurin tahowa in ta zo a yi ta allah allah ta wuce har raba ma watan uku aka yi wai akwai goman murna ko na tarbon ta ko akwai na wuya sana akwai kuma na murnan sallah goma marmari da goma na wuya da kuma na murnan sallah wannan duka tsagoron jahilci yake kawo irin wannan duk dama da bawa ya samu abin da ya kamata shine ya ribaci daman ya more don in ta kurce watakila ba ta dawo yanzu ba mamaki akwai waɗanda an yi azumin bare da su yanzu haka ba a tare da su to kai ma baka sani ba wannan da zai zo za a yi da kai ko ba za a yi ba saboda haka mumini musulmi mai imani duk wata dama da ya samu wallahi son ake yi amfani da ita ya ribata idan bai aikata aikin alkhairi ba in ta wuce ba ta dawo musamman a sokoto maluman kusan ban san wani malami guda ɗaya ba malaman sunna salaf wanda suke karantarwa wanda zaka cimma wai a samu rana guda da yake zaune baya darasi a wani wuri ko guda ban taba sani ba in dai manyan manyan maluma irin su prof mansur ibrahim sokoto irin su dr jabir sani mai hula irin su dr sani abdullahi jos irin su ga maluma nan da malam ibrahim gwandu da sauransu kusan ayyuka da suke kenan allah maɗaukin sarki ya muna muwafaka malam ya ce babun fisiyam babi da zai muna magana a cikin azumi malam ya ce wa sau mu shaharu ramadanu faridatun yin azumin watan ramadan dai farilla ne wanda yake nuna ashe sauran watanni yin azumma a cikinsu ba farilla ba ne amma na ramadan kan wajibi ne allah ne ya zaɓe watan ramadan daga cikin watanni goma sha biyu ya ce a yi azumi a ciki kamar yadda nassin qur'ani ya tabbatar da haka allah ya kira masu imani a bakara يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ashe al'ummomi da suka wuce kafin mu an wajabta musu yin azumi don haka shi yasa Allah ma ya wajabta mu wannan al'umma din yin azumi dalilin da hikimar yin azumi shine idan mutum na azumi to azumi tana kara wa mutum tsoron Allah azumi tana kara wa mutum ya zama mai amana azumi na sa mutum ya zama mai takawa mai tsoron Allah sannan azumi yana kara imani shi yasa Allah yana kaunan mu shi yasa ya wajibta mana yin azumi azumin watan Ramadan wajibi ne malam yace yusamu li ru'yatil hilal ana fara azumin ne ta hanyar ganin jinjirin wata al hilal ana nufin jaririn wata kamar yadda Qur'ani a Bakara Allah yace yas'alunaka anil ahilla lafazin ahilla jam'i ne na hilal in aka ce al hilal jariri guda al ahilla jirajiran wata kenan suna ma tambaya wai me yasa in wata zai hito bai hitowa kwallonsa gaba ɗaya a ganshi rana guda sai dai ya fito karami ya yi ta karuwa ya ta karuwa sai ya cika kuma ya sake ragewa sai Allah ya ce ba su ansa kul hiya mawaqitul linnas mutane ake gwada wa lokatai idan bai fito karami ba kana iya gane nawa ga wata baka iya ganewa in ya hito gaba ɗayansa to amma ya fito karami idan ka kiyasta watakila ko ka kara ɗaya ko ka rage ɗaya ne ko ka faɗi daidai to ana yin azumi ne ta hanyar ganin jaririn wata wanda kuma mu a wannan kasa tamu ta najeriya wanda ke da wannan haƙƙi ɗin na ya sanar a ɗauki azumi shine sarkin musulmi wanda idan lokaci ya yi shi ake sauraro kuma haƙƙinsa ne na ya sanar kuma wajibi ne mu yi masa da'a don allah ne ya ce allazina amanu adiullaha wa adiur rasula wa ulil amri minkum aiwa allah da'a aiwa annabi sa sallama da'a shugabanni ma da aka nada a cikin ku ku yi masu da'a don da kaga yana saba wa shugabanni to alama shi ma yana saba wa Allah ne da manzon Allah in ya rike Allah da kyau da manzon Allah da kyau to haka ya gaskata cewa su ne suka ce aiwa shugabanni da'a sai yi masu da'a wajibi ne a yi masu da'a duk wanda ya ɗauki azumi ba da sanarwar sarkin musulmi ba wannan bai zamo mai da'a ba kuma karshe ibada na azumi ibada ne jama'iyya ibada ne na jama'a gaba ɗaya ba wasu ne za su keɓanta ba su yi wasu ba su yi ba ibadatun jama'iyya ce malam ya ce wa yufdaru li ru'yatihi haka kuma akan aje azumi a fara cin abinci ta dalilin ganin jinjirin wata idan ana na ana azumi aka ce to yanzu an ga wata kuma sai a aje azumin sai a yi sallah a ci abinci malam ya ce kana na yawman aw tis'atan wa tis'in wa ishirin ya ce azumin duka duka dai kwana talatin ne tsadansa ko kuma kwana 29 bai taba wuce haka ba azumin ramadan kwana 29 ne ko 30 iyakan kwanuka da ake ana azumi kenan na farilla malin ya ce fa in gummal hilalu idan jaririn wata ya ɓoye ba a gan shi ba lafazin gumma an samu kalmar ne daga gamam aka ce gamamu ana nufin girgije idan giragizai suka fito wuri ya yi hazo ya ɓoye ba a ga wata ba to malam ya ce faya'uddal salasina yawman to sai a kammala kirgin watan sha'aban ya cika talatin da ya cika talatin kam washe gari kawai za a tashi da azumi ne babu jiran ganin wani jaririn wata kuma don yana iya ɓoyewa kwana biyu saboda da an cika talatin sha'aban ta cika talatin dama 29 ne za a duba idan ba a gani ba ya cika 30 kawai a tashi da azumi malam ya ce abin nan fa'in gummal hilalu idan jaririn wata ya ɓoye aka yi hazo ko giragizai fayo addu 30 na yauman min gurrati shahari to sai a lissafa kwana 30 tun daga farkon wata allazi kabla hu wanda ke gabaninsa wato sha'aban ke sai a lissafa sha'aban sai cika 30 thumma yusamu daga nan sai a fara azumi wa kadhalika fil fidri malam yace haka hukuncin yake a wurin cin abinci shi yasa idin cin abinci sai a ci masa idil fitri wato idin cin abinci wanda shi wannan idi an so tun da sahe daga tashin mutum kafin ya je idi ma ya ci abinci shi yasa aka ce idil fitr malam yace wa yubayyitu siyamu fi awwalihi ana kwana da niyyar azumi ne a daren fari da mutum ya zo ya yi niyan cewa na yi niyan yin azumi 29 ko 30 shi kenan ya gama niyya ba wai kullum dare zai rika cewa yau zan yi niyan yin azumin uku ga wata yau zan yi niyan azumin hudu ga wata yau zan yi niyan azumin biyar ga wata a'a idan mutum ya yi niyya guda dunkulalla na yi niyan yin azumin watan ramadan 29 ko 30 shi kenan wannan niyya ya isa ba wata niyya kuma da za a sake yi dalili ɗaya daga cikin dalilai ne ke iya sa a sake yin niyya kila yayi mutum yayi niyya din ya fara azumi sai wani abu ya je gitta masa ko rashin lafiya ko wani lalura ta sa ya daina yin azumin aka samu kwanuka biyar ko goma ko wani abu mai kama da haka to idan ya zo ya warke ko ya samu fita daga hali da yake ciki nan maluma suka ce mustahabi ne ya kara yin niyya din azumin da ake wa niyya ko abin nan kullun shine azumin da awwar watsi wanda ba jere yake ba amma duk wani azumi da ke jere ko sittu shawwal zaka yi in kai niyya guda ya isa na'am malam ya ce walaisa alaihi bayatu fi baqiyatihi ba za a rika yin niyya a sauran dararen ba wa yutimmu siyama ila al-layl in an dauki azumi ana cikewa ne zuwa dare in an dauko daga billon alfijiri to da dare yayi magariba kenan to azumi ya cika sai a aje malam ya ce wa min sunna ta'jil al-fitr yana daga cikin sunna gaggauta buɗe baki ba sai wuri yayi duhu ake buɗe baki kamar yan shi'a ba su yan shi'a da suka ji wa timmu siyama ila al-layli yan shi'a bai buɗe baki sai bayan isha'i lokacin da ya san ko ya aje alura kasa ba zai gani ba a lokacin suke buɗe baki to mu ko ga ya tabbata daga sunnan manzon mu sallallahu alaihi wa sallama cewa ana cika azumi ne zuwa dare da kuma rana ta faɗi shikenan an shiga dare ya tabbata a hadisi manzon Allah sallama ya ce hamsun min sunnatil anbiya ko sunnatil mursalin ya ce akwai wasu abubuwa guda biyar sunnoni ne na dukkan manzanni da suka wuce a baya na farko akwai ta'ajilul fitr gaggauta buɗe baki duk annabawa suna gaggauta buɗe baki wata akhirus suhur annabawa gaba ɗayan suna jinkirta sahuru idan alfijir na ketowa ne biyar da rabi to sukan jinkirta ya kai kila biyar da minti goma ko da kwata ko wani abu dai mai kama da haka ba a so mutum ya yi sahur tun karfe ɗaya ko karfe biyu ya ce ya kwanta a haka jinkirta sahurun ya kai dab da alfijir wannan sunna ce ta annabawa wasiwaku da yin asawaki sunna ce ta annaba don annabawa da suka wuce suna yin asawaki malam ya ce wata akhirar suhuru da jinkirin sahuru wannan shi ma sunna ce daga cikin sunnonin annabawa malam ya ce wa in shakka fil fajiri idan mutum ya tashi bacci sai fara shakku wai alfijiri ya keto ko bai keto ba malam ya ce fala ya akul kare ya ci abinci domin ya ce ya ci a cikin shakka ne bai san kowane lokaci ba sannan wala yi samu yau mu shakku ba a azumi ranar shakka da ya kuta da bihimin ramadan wai duk mutum ya kewaye watan ramadan da shi misali yau 29 sai ka ce to barin ɗauki azumin a yau ina gamawa yau gobe kuma in ci gaba da ramadan ɗaya a shi kenan wannan kuskure ne ba a yin haka wa man samahu amma duk wanda ya azumce shi kazalika kamar haka to lam yujzuhu to azuminsa bai yi ba mutumin da zai ce ba ga wata ba sai ce ni kan na ci sahuru na kwanta in an gani shi kenan na wuce kenan wannan azumi in mutum ya yi shi bai yi ba malam ya ce wa in wafaka humin ramadan ko da yana tashi da sahi a ce an ga wata din kuwa har ma mu ma mun yi sahuru yanzu muna nan da azumi to ku kuna da azumi amma shi bai da azumi malam ya ce wali man sha a sau mahu ta an an ya fa'al amma wanda ya ga dama yana azumin nafila kila a ce yau 29 yau za a dibi wata kuma sai ya dace da yana azumin litinin da alhamis ko zama kuma yau ne litinin din ko yau alhamis da kun ga wani ai ba azumin ramadan ya yi ba na shi na nafila ne ta fado a yau yana gama ta yau kuma da daddare aka ce an ga wata washe gari kuma ya tashi da na ramadan wannan babu laifi in mutum ya yi haka malam ya ce wa man asbaha duk wanda ya wayi gari falami akul bai ci abinci ba walam yashrab bai sha komai ba thumma bayyana lahu sai bayani ya zo masa anna zalika al-yawma min ramadan ce ai an ga wata je da dare an yi sanarwa yanzu ma mu mun doki azumi to lam yujzihi to wannan labari da ya zo masa a fahimtar malikiya suka ce to bai isan masa ba iya abin da zai yi wal yumsik anil akal zai kame bakinsa daga ci fi bakiyati fi bakiyatihi a cikin ragowar yini din koda dama ya riga ya fara ci da sahi wa ya kabihi amma zai ranka wannan azumi din a fahimtar malaman malikiya malam yace wa idza qadima al musafiru idan matafi ya iso gida dama matafi ya halatta ya aje azumi ya ci abincinsa ya aje azumi a hanya yana tafiya yanzu gashi ya iso gida aw dahiratul ha'id ko kuma mace mai haila ta samu tsarki kila da azafar naharan a cikin yini to falahuma al'akalu za su ci gaba da cin abinci da shi ba ko da ya dawo da tafiya ɗin zai ci gaba da cin abincinsa a wannan yini haka ma macen da ta tsarkaka daga haila ko da cikin yini ne to za ta ci gaba da cin abinci fi baqiyati yawmi hima a ragowar yini nan da suka samu kansu a haka malai yace wa man afdara fi tadawwuhi amidan wanda yana azumin nafila sai ya ci abinci da gangan aw safara ko yayi tafiya fihi a cikin azuminsa na nafila fa afdara sai ya ci abinci li safarihi yayi don tafiyan da yayi to fa alai abin nan fa alaihi alqada'u to duka za su ranka azumin nan ko da na nafila ne wa in afdara sahiyan idan ko bisa mantuwa ne da rabkana yana azumi sai manta yana azumi sai ya ci abinci malam ya ce fala qada babu ranko a kansa fala qada alaihi babu ranko a kansa bai khilafil farida sabanin azumin farilla inna farilla ne kan zai ranka malin ce wala ba asabi siwaki lissa'im babu laifi ga mai azumi ya rika yin asawaki fi jami'i na harihi a dukkanin yininsa wala tukurahu lahul hijama ba a karhanta yi ma mai azumi hijama ba wato kaho kenan irin wanzamai irin wanda wanzamai ke yi idan ta kama za a yi mutum kaho da azumi wannan babu laifi ana iya masa illa khifata tagrir sai dai idan an ji tsoron kilan aka yi masa kahon zai rikice ya rasa gane ina yake tun ana jin tsoron wannan kan ba za a yi masa kaho ba malam ya ce wa manzara a hulkai wanda amai ya rinjaya kila abincin da ya ce ya tada mai zuciya sai ya kama amai fi ramadan a cikin ramadan falaka ba alaihi ba wani ranko a kansa azumin sa nan iya ya kurkure bakinsa kawai amma wa inista fa'a faka'a idan shi ya jawo aman da kansa kuma ya yi aman to fa alaihi alqada'u sai ya ranka wannan yini din malam ya ce wa idza khafatil hamil idan mace mai ciki ta ji tsoro alama fi batsaniha akan abin da ke a cikinta na jariri kila in bata ci abinci ba shi ma rashin samun abinci zai iya sa ya samu matsala a cikin ciki din ko ma ya mutu kila to aftarar sai ta ci gaba da cin abincinta ko da a cikin azumi ne kuma walam tuɗin ba za ta ciyar ba malam ya ce wa kada kila wasu malamai suka ce tuɗin a in ta ci abinci ita abin da aka ɗaura mata ita ma ta ciyar da miskini mudu walil murdi haka mace mai shayarwa idza khafat ala waladiha idan ta ji tsoro akan ɗanta cewa in bata ci abinci ta koshi ba za ta samu nonon da zai sha ba walam tajid ma tasta'jiru lahu kuma bata samu abin da za ta bada jinga ba cewa gashi nan wata ta shayar masa da shi aw lam yakbal gayarha ko ko tana da abin da za ta bayar a shayar din amma dai ya ki karban nonon kowa to ita ma an tufudira wato da ima tana da dama ta ci abincinta don yaron ya samu nono amma ita ma za ta ciyar malai ya ce wa yasta habbu lishekhi kabir an so ga dattijo wanda ya tsuha shi ma idan a fitara idan ya ci abinci a cikin ramadan an yi da'ima shi ma ya ciyar wale da mu ciyarwa da ake ta magana fi haza dangane da wannan kullihi dukkansa muddin za a ba da mudu ɗaya ne tun daga mai shayarwan har mai cikin har ma dai abin nan tsoho wanda ya tsufa ko tsohuwa an kulli yaumin ya kadi a kowane yini da ya ci abinci to zai ranka shi ta hanyar ba da wannan mudu nabi guda waka zalika haka nan yut'imu man farraba fi qada'i ramadan hatta dakala alaihi ramadanun akar haka duk wanda ya yi sakaci ana bin shi bashin azumin ramadan bai yi ba har wata ramadan din ta shigo to zai yi wadda ta shigo bayan ta fita sai ya yi waccan da ya bari a bara amma kowane yini yana azumin kuma yana kafara ta hanyar ciyarwa malam ya ce wala yi samu ala sibiyan wala siyam ala sibiyan ba azumi ga yara kanana ba dole bane yaro karami sai ya azumi hatta ya hata limal gulam har sai yaro ya balaga to lokacin azumi ya wajaba a kansa wata hidul jariya ita yarinya kuma azumi ba wajibi bane a kanta har sai ta yi haila wato ta balaga kenan wa bil bulugi inda duka sun balaga to lazimatuhum a amalul abdan ayyukan jiki duk ya hau kansu duk wani aiki da ake na ibada ya hau kansu eh faridatan na aiki na farilla qala allah subhanahu allah madaukakin sarki ma ya faɗa a cikin qur'ani suratul nur allah ya ce wa idza balagal alfalu minkum hulma idan yara da kuke tare da su suka kai lokacin mahalki suka balaga to falyasta'zinu idan za su shiga wurin iyayensa su yi sallama su yi izini kamar yadda da suke yara suna shekowa da gudu ba izini to daga ran da suka balaga to sai sun nemi izini su yi sallama su nemi izini sai su shiga wurin iyaye malam ya ce wa man asbaha junuban wanda ya wayi gari yana da janaba wala mai tada har bai samu yin tsarki ba a yi mara'atin ko mace ce ha'idun tana haila ɗahura ta samu tsarki kabla alfajir kahin alfijir ya keto falam ya ga tasila amma su biyun duka ba su samu yin wanka ba illa ba'ad alfajiri har sai bayan ma alfijiri ya keto ya yi matsayin azumin su malin ya ce a huma saumu huma zalika yau wato azumin su a huma saumu zalika yau azumin wannan yini ya halatta a kansu wannan janaba din ko rashin wankan hailan ba zai taba azumin su ba malin ya ce wala ya juzu siyamu yawmul fitiri bai halatta mutum yayi azumi ranar idi idin karaman sallah ana idi ana cin abinci ka ce za ka yi azumi wannan bai halatta ba wala yawmun nahari haka ranar idin babban sallah bai halatta mutum ya azumi a ranar wala ya sumu yawmain alladhaina ba'da yawmun nahari haka kwanuka biyu na bayan sallah babba an yi sallah babba yau misali yau lahadi litinin talata duka ba za a yi azumi ba domin suna cikin ayyamut tashrik malam ya ce illal mutamatti allazi la yajidu hadayan to sai dai wanda yake a wurin aikin hajji kuma hajjin tamatta'i bai samu abin da ya bada na hadaya ba to wannan kan zai yi azumi babin yana da tsayi sosai ina ga sai mu tsaya anan abinda muka karanta ya daidai Allah ka yi mana muwafaka inda muka samu kurakurai ko tuntuɓen halce ko karancin ilimi Allah ka yafe muna subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh